مامون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق لا تنهى الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم عظيم لا يوم الشهيد وإن هذا معذري وتعرفي بنظرة ذات والزمن رب شرع لي صرعي واشكر لي أمري وعلى رسولك مسلم وقوي اللهم كن نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وحسبنا والآمر محمودا قديما كان إنك لا تغلق المساعدة ربنا آتنا سبيلنا وتقبل كل الآن وكان وقنا عذاب النار ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الحشر سورة كمان ميتاجر ranar taro amma kuma taron ba taro a kiyama ba ni awwalin hashari ranar da amana ta da ahlul kitabi wanda suka ci amanar annabi bayan an yi mubaya'a cewa ba cuta ba cutarwa annabi bai ya kasu zuwa su ya annabi tsoron nan an yakin badar sai suka ce lalle wannan shi ne annabin nan wanda kuma gani a cikin littafin sai suka cika gaba da sama a kan amanar da ake tare da aka zo aka yakin uhudu sai sahabbai suka samu matsala sakamakon wani sun suka ce anya ila ba wannan ba annabin bane wanda muka saurari sai suka haɗa gurin suka yi tattaki suka kai makka wajen ƙwararsha suka kullo alƙawarin zama uwa ɗai uba ɗai a cikin rayuwar annabi to bayan an zama shi ke nan kuma da aka yi sai Allah ya sarrafa su bayan Allah ya sarrafa su shi ke nan annabi ya dawo gida ga ga wata labari bayan ya dawo gida har ya shiga an ruwa ya mara zuba jiki tsagin ruwa tsagin jiki ne sai jibril alaihi salatu wasalam ya ce har kun aje kayan yaƙi ya ce lahiya sai ya ce in kun aje kayan yaƙi mu ba mu aje kayan yaƙi mu jama'a mu yaƙi Allah yana umartar ka yanzu a kai kasar gani ko yanzu ba ko a yaƙe saboda kun walwala alƙawarin da a tsakanin ka Allah ya wata wurin shawa sun goma. To tun da an wace ku da kun karge ku za a zo a ce ku tun da an ji ku kalli. Ya ana gama da ku ku gane cewa kun ci amana alƙawari sun ce wani wani shekara sun wa awon alƙawari tsakanin ku su. Da shi ne magana ta zama ya kira cewa kada wanda ya sanar da asar ɗin malamin ku ne ba. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala saukar da su a kan bayanin wannan مرنية الأسر كما يتبدين الآيات الآية الفقر وأشهر الآية الآية أشهر الهجر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات دعا من تسكين صلحي سبح يا ترك تألا لك دكا أجل الولاة الشيئة وما في الأرض أبين تسكين صلحي سبح يا ترك تألا لك دكا أجل الولاة الألا ما نزل في بن مدير ita wannan sura ta saka a cikin bayanin kabilar fannin dalil. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yin hira daga Makka zuwa garin Madina sai isko Yahudawa yan yan jiran zuwan annabi da shi zamani. Suna kabilar Banu Quraiza da Banu Quraiza da Banu Nadir sun waɗanda ƙwarar tsarin huda sun zo hijira daga ƙafar sham zuwa garin madina lima karɓar kuma kusuri saboda sun karanta a cikin littafin su cewa annabin ƙarshen zamani zai hito zai zo hijira zuwa wannan gari na madina sai hunaka sai suka zauna nan madina zaman dakon zuwa annabi ƙarshen wannan suna shan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi hakura kai suka fito cewa annabi suka sallamar tashi manzo Allah sallallahu alaihi ya zama sace ya zo Madina ta ahad al-amr sai kullu alqawli da cewa shi ba zai yarda ku ba kuma su ba za su yarda shi ba wala yanzu alayhim bai taimakon wani akan ayatin alayhi ko ba zai taimaki wani akan ayatin Allah ba kuma an wajabta taimakon juna da juna in halin jiya ya kan bangaren wajen musulmi ko wajen bangaren musulmi gawa za a ɗauki juna sai mu za su taimaki annabi annabi muhammad kuma ya jiya ta kama yahudawa sai musulmi annabi sallallahu alaihi ya kama kan su abin da jiya ana zaune haka zaman lana da ake yakin badar yahudawa sai suka ƙara annashuwa don suka ce وكده في التوريات والله الشيء ده انا معاك امتى اشياء سواء ما كنت كل ما سيكون قال القول يوسف مع النبي صلى الله عليه وسلم دعاك الله يقول مسلمين كل كريع سيكون تقول لي مع النبي كبير إلا أن الله ما حصل الله الله يحمى من مطلع أكل كريم هكذا هكذا أمر يوسف wani kima ka abin al'ashirabi to da hakan ta faru sai ka abin al'ashirabi sai ya hawa da shugaban yahudawa da za mu yi wuɗan adam da malibin mukaiti a barin sunan shugabannin malamin yahudawa kaiwa shari'atun layi wanda su bisha kamar tsokoki da wani lokacin allah ba sukan tsaye a cikin wani arba'in mun tsara su ne da shugabanni sukan su abu biyana sukan mu baya a dashi da sawai sun yadda sun sallama a yankanin sallallahu alaihi wasallam suka ce ku ɗan kun yadda da za ku bi mu zama uwa ɗai uba ɗai to ku shiga ku yi magumar kan da muka kauta mu sajila sajila suka yadda suka shiga ku ce mu kirkin tsarin musu suka mu sajila ga su tarin sunan malama a saura suka sirri da kafirci da fa'adina a nan kwallon da kwallon suka koma madina a kan wannan alƙawarin suka zauna a haɗa kai a jihar da mutanen a hazaru mutanen ƙurai shama suka fito za a yaƙi mabu Allah sallallahu alaihi wasallam wani hannun da mutanen da mutanen daji waɗanda ba su da matsalwa a ramar cikin lafiya ga su tashi da kai ɗan sata kalin yanzu da ƙabilar banu harzana da ƙabilar banu harzana to kai ƙwarai zawa sun tattaro wannan ne da ƙabilar banu harzana sun kuma su tattaro tare da ƙwarai shawa a cikin a yakan mutuwar za su yi to sai Allah ya ba da nasara akan mutanen da karshe kayan ƙwarai shawa sun koma gida a tsayanin yin suna shaye da ke bakwai da wulakanci to suna hutawa sun kuma inda da su nan gehen madina shi ne ganin zaman kamar da ganin kaura a ce mutanen gehen turɓin magani da ba za na saba saba koma a kan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ila baiti zuwa gari na Madina ya shiga ɗakin mata san ummu salama shi ne ummu salama don ya wanka har ya wanke rabin jiki daga jibril da ya so shi ya ce kun masu imani wa za ku mutu ku ana makamman yaƙi amma su mala'ikun Allah amma wa ku mutu ku ana makamman yaƙi ba ba'adu bayan gazzatul azabi alka yaki ba saboda suna sanar cewa akwai yakin da zai koshi ne ya kafan da ne ko kuma mu wai ba zan nan san sama ce mu to in ba a gama yaki ba ina za a sai ce a zo a yafi ƙuraiza Allah ya aiko cewa a yafi fa amal rasul mazala ya umarci bilalan bilalan yunadi ya kira bin nas ga mutane cewa kada wanda ya sallah daga cikin musulmi illa fi bani ƙuraiza ta sai a kan sai a garin ƙuraiza sai ko kawo yana zuwa garin ƙuraiza ba a yi sallar asar ba sai bayan sallar isha kaga anan da sallar da duk umarnin annabi mun zuwa ya tun magana ta zo guda aka cikin da yin sallar don ne kin sa da awar da bi don bin umarnin al'umma da za su zama daga cikin mutane akwai wanda ya sami cewa wanda aka kira a sallar asar sai a fanni kuraiza annabi yana nuna mazmunu alqadiyata a ba wai ka a sallar a gari ba amarin da ai dauka kawai in ma ai sallar babu sai kuka yi sallah suka kama hanya suka ce wa sauran da kuka fi ba tare da sallah ba to shi ke nan kuma sai kuka tsaye can mani ƙurai za ku yi sallah ba ko kuka ce a tun da an ce kar a yi sallah sai ku mutu ba mun ba mu sallah sai ce ku yi sallah gar an ka ce a yi annabi ya zo ku zama a yi ta wanda ya sa kuma an ka ce a shi ya ce kar a yi sallah sai ku yi don haka da wanke umarni a yi sallah da wanda na kar a yi sallah duk umarni wani guda mutu haka sun an shekara a yabe can walla ya shekara guda suna ba ta wucewa za ka fara sallah ta kuma bayan an yi ta ya murza Allah sarkara ya tabbatar da kowane da waɗanda suka yi sallah nan Madina sannan suka yi ta da waɗanda suka kai Quraiza bayan Isha'i suka yi sallah da Asr duk annabi ya tabbatar da hukuncin kowa annabi yake kowane gari a jazu ba wani mutum kalami da wanda ya sallah gaba na hijabi da wanda ya sallah bayan isha dukkan sallar su a darin ce ba kalami da su mun ga su nuna amurin shafi don sun yi umar yin mai shari'ar tawa shi ne allah don kuma azumin mai shari'ar shi ne a yi a hasar bani ƙuraiza sai maza allah ya tsara garin ƙuraiza dama lokacin da aka kai ana kaiwa bakin garin mariciyayi sai waɗanda an manoma sai suka kwa ɗauko hanyoyin suka da su masu mahan na gobe su na da mahan na gobe su na da sai suka bar suka shiga gari suka jawo tsawon gari su gari sai mun hana ya tsaya gari har a cikin daren ƙarshe bayan an wahala an yi kwana kusan ashirin da bakwai ana tsaro gari. Ranar ashirin da takwas shi ke rufai shugaban su kafin rufai da sai magana kuma sai da mutum ya zama shugaba sai ya ce makurai ba ya ku mutane to ku zo ku kafin da shiya muhammadu ya tsara gari ba shiga ba nisa kuma in mun yi tani ne ba mu kawo mutuwa ce in mun ka zanna na cikin gari in abinci ya kare ita ba mutuwa ce to ku zo ku zaɓi na kuya da zan wani in ta muku ba ta yi muku muku zaɓi ba amma na kuma ji abin ba mu kawai daga ɗayan abin da za mu amfata na farko kun sani wannan shi muhammad shi ne wanda muka karanta a cikin yin sabon mu a cikin a saura kun fasa kowane shi kamar yadda ni kamar a amma kamar yadda ni na san shi kun kuma san shi to wallahi mu ƙana shekaru da basuwar zuciya da rubuta dini ne wata mu mika kai mashi addini ne tare da shi na sulama ta duniya ma na sulama ta duniya mu tsira duniya wata da ayyuka kuma rana yana mu tsira shi ya aljanna sai kun kace ko kufa mu kan ba mu bayan addini mu tsohon addini mu kama sabon addini mu shiga sabon addini ha za za na ka'ila biyu wannan magana da ke ba mu ambata ta kuma kai ba kuma mu gaba kallahu sai shi sai ce mu sai shi ka abu da sai mu sai ce mu to mun mu gaba gana kan Muhammad da ke ba to ga shawara ce idan fa ka bin wannan shi da kuma ko to an shi da yan an amula guda uku na daya da yake yau gare a turci ce ya nan rasulullahi an shi Muhammadu ya san an da lalani ga san da su ya san ba mu yaƙi ranar turki to ku zo mu saba mu dokar Allah mu yi yaƙi ranar turki mu yaudare su ɗin kuma da jiki mu taimaka ba mu cikin dare guda baƙi wa a sabo tira hatin da shi da sahabbai ne suna can cikin hutawa ban san shirin da muka yi ba sai mu ba ta addinin mu ونذكر كيلة مملكة الجنة نصيب له مفادا لكم لم تاكل كان suka ce ko kusa ita ma gaba mai babu wani asibitin mu ma'ana babu wani addini mu ka'ida addini mu babu wani sai ce to mun yi biyu ga wani na wadda ko ko ga wata shawara idan na katunan da fa'ala mu zo dun matan mu mu kashe ku da ba ɗaya bi yaran mu ƙanana mu kashe ku da ba ɗaya kullum ba ci gaban karamin yaro wanda bai iya ɗaukar makami a kashe shi a wuta. A ta layar ka'in laman ya kwanta kada mu ga kowa sai wanda ke ɗaukar makami. To daga nan sai mu samu damar mu ya ta haɗu la'in safa a nan. Waɗanda ko daga kun sani su ba a kan Muhammadu Lahi ba wani da mafi ba a ruwan su da mutuwa. Da mutuwa da rayuwa mun ɗaga sakon da mutu. To mu ma yanzu mu ma da kashe ɗiyan mu ƙanana da matanmu sannan mu ta san musu mutum ɗaya ko ɗaya tsufi na suna ɗaya mutum. Kun ga mun kashe matanmu, mun kashe ƙananan yara, mun san ba wani abu da za mu warware baya. In mun tafi mun tafi ko mun zuwa ko mun sana. Sai suka ce, ah, to kai ka abu ya fa'idar rayuwa ba da ƙannan sauya ta ba mun kashe matanmu. Bayan mun kashe ɗaya, ya fa'idar rayuwa. Ita ma ba bishara ba mai zai ita ba. tashi ba ita ma wadda na ji idan ma na aiki na kuma abinda zan ba ku shara ta gaba a ce an ta gaba nan mutura a mutane mu buɗe gari mu saukata duk abin da ya fi tsafta mu in ya muna mai tsaci mun yaka in ya muna mai sauƙi mun yaka yakun ma a ranar duniya ya hukunta alal akalli ya kuma a ranar duniya a takaice ya hukunta wani duniya gaba ma gare mu kuma ka yi hukuncin da yawa hukumar nabi ya ce a ai lalle shi ma hukuncin muhammadu ba mu don hukuncin shi galizin mai kawai ne ba a tattar cikin hukuncin muhammadu sai marmala sallar kuma ya aika muku ɗan uwansu wanda ya mutu sai ya ce muku in zuwa ila hukumi ku sauka akan hukunci na sai kuka ce a'a ba mai zama ke ba bakatu sai manzo Allah ta zama ya zama arsala ta Arab ne mu'azin ya aiki ta Arab mu'azin shine wanda a cikin addini ya kuma ya dawo ya musulunta kuma abokin su ne sun zamanin jahiliya dama larabawa suna cewa yaƙi ɗan zambar ne ka tafi wurin ɗan uwanka ka yaudare su mu buƙatar mu su buɗe gari in an gaba gari haka muka tsinan nan mutum da muka rabu ka a ke su zai kasa to su mu zai mu kare ba su farko mu gamu in muna gamu ko wacce wacce to sai shi sa'adu bin ma'adu sai ya ko su ya yi masa nasiha wanda mutum da azabi dama ya mun nasiha kanin waɗancan kanin ɗan koyo sha su koma gida in su za ka sa'adu sai suka tabbata ne lalle wannan mutumin kirki ya mun nasiha ya ce kada mu yadda mu biya kuɗin shawa in sun gama za su tafiya su gama da mutum to kuma ga shi ta biyo baya to don haka yanzu hukuncin ne muna mun yadda mu anshi hukuncin da zai muna tun da shi dan uwanmu ne mu zo da zai zai je kai gari sai suka ce mu zo ne to wai suka ce ma annabi sallallahu alaihi mu ba mu yadda hukunci gaba walakin amma amma mun yadda hukuncin sa sa kan al'adu na duk hukuncin zai gare mu yadda shi in ya yi kun da wani abu gare mu za mu karba da annabi ya ce mu za ha kama kuratun timu shai an da kama nuru kanu da an suka ce mai tsalle za mu karba to sai mu za Allah ta zama ya aika mu kuratun nan ma'azu da a sanda muka wannan bayanin tsada bai halarta wannan taron koyon da mutum ba ya raya don yana da wani miki wanda ya taɓa shi ranar yakin hannun taratan wani lokaci sai mikin ya kwanta wani yanzu kawai ta da kuma lokacin zai walka shi ne zai tashi cikin shaɗu lokacin da ya dawo daga yaƙi azabu ya ji ba an dawo daga yaƙi azabu sai mu zana masa kuma ya yi wata magana daga yau daga yau ƙwarai shawa ba za su ƙara zuwa su yaƙe ko kuma su an riga an ƙare kuma gana a yaƙin ƙwarai shawa su ne su fito ba za su ƙara ƙara ba sun yi duk iyakar su Allah kai yanzu sai dai dubaru in kuka ƙarfafu a illa iza ji su mun auto sai in ku za ku iske ku ku yarda amma amma su ba ranar za su kare za su kare su su kan ba za su kare bayan su yake ba ala sai shi ta zo addu'a saboda ya dawo da miki daga ranar yakin gargashin hannun sai ki ya ubangiji in kana in kana ayyamu nabiyika wa murubi in kwanukan daukin annabi wa murubi da ya qur'anai in ta zama ta kare ba sauran yaki nan gaba falakki jawabi Allah ka tayar da ciyo na wanda na samu alabi da sabon yawan annabi miki ne na samu ranar yakin hannun sai in zama kan mutuwa ta ban na muka shahara dama mikin ya faru daga ranar yakin hannun ko ban warke ba amma da miki na ko warke ba Allah in ya zan ba wani yaki na gaba to Allah ka tayar da ciyon na ya zama kan mutuwa ta ban muka shahara ya kwa sauran daga ya koka annabi to Allah ka jinkirta min walakijar da ba ka wata hirni ka jinkirta min ka ba da layi Allah don wancan yaƙin wani ki a jiru ya ka taƙi min yin nashi sai bai zo ƙwai zara lokacin da muka da nan ƙwai zawa suka da kake a shi ne muka hukunci ya maza Allah zama sama ya aika annabi ya fi ya zo za ka ɗauko shi a layin malin da bujaki yabo da yabo don mazalar zuwa kuma ya nuna ce musu kuma ila ta yi ku tashi ku firmo shi da a ƙamu sai kuka tashi suka saukar da shi daga bisa jaki na shi tabi to ta abu na isa wajen annabi ya ce to wurin zawa sun ce sun yi da hukuncin ka amma ba su yi hukuncin da zan mutu ba to shi ya sani ce a sai a ɗauko ka ni za ka ce wa Kala sa'adu sai shi sa'adu ya ce, a kuma biyu kura zata in yi hukunci a ƙaraiza. Kala sai ce, to hukuncin da zan yi ga ƙaraiza, hukumi, hukumi hukunci na gare ku. Kulla manya halittar silaha yau, duk wanda ya ka iya ɗaukar makami daga cikin ƙaraizawa, to a kashe shi. duk mai ikon ɗaukar makami da kusan a kashe ya mai amina shiga matansu kuma da yara ƙanana a tsara a mai da turi ga zuhursu mai yaƙi ta zama ganima ga mutane ƙala ƙala ba za na zama sama sai ya ce yaran da sarkin da rayuwa ta take iko ne ta yi hukunci ta adadin hukunin da fi da hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi a lasar da bakin da tsawon da kwatar to tambaye baka Allah wannan hukunci ya yarda shi cewa a kashe duk babba daga cikin goyon zawa in ba a kashe kuma ina shi ya kare ba yaran su ƙanana a bautar ina matar ku a bautar su ko za a kashe su gaba ɗaya sai annabi ya warta da hukuncin mutane sai aka farware da duk wanda an mayaki daga cikin sake tsamo su nufin atin buƙatun suka zama sojan yakin ƙwarai zanatun da shida ya damka su da kai jiya duk aka shi su gaba da aka gina rami mai yawa ana ja su ana yanki haka na raguna wata alam ne tsirkali ne aka cewa cikin rijiya ramin da aka tona sauran matansu da 'ya'yansu aka wanzar da kuma bayi to wannan shi a kalmar da yahudawa da suka musulmi ne kalma ta biyu shi ne abin da abu ne ga wani milin su ko lokacin da aka zowa kasu da kuma gari za a kunna ma da dimmin su wuta don su hito in zo haka ana tsarin da dimmin su da wadda waɗansu kuma ana kunna wuta suna ƙorewa to da mutum ya zanna gida ya mutu da yunwa ƙara yi kawai kare ka ne to shi ne sai yin gawa da misala sai suna zagi mutane suna cewa addinin banna na yankan da dannai ana tare da dannai abincin jama'a da kunna ma gonaki wuta da kuma yankan mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba wani irin addini da sun duniya ba su ɗaukar wannan addini ɗin haka ba da su wuta suna da wanda bakin ciki duk duniya ba su manke wannan rana ta gamu da wanda ta gamu dole. Suka kabi da kwanan marar zama da Allah ta kuma ce mutu ko ta daga garin Madina ya mutu faru daga yanzu ba zai zama da kuma saboda kun kun walwala alƙawari amma sai makka wurin kuren shawa ba amma sun wani wani alƙawari to sama za Allah ce to kun tun da ku kuka wurin sassa ko ba yaki ba ku hita da garin ku ku banne ku banne gari ba ni bukata sama da ku ko ku ko ku kada gari wannan sune wannan kuka ta kula za ta ba da gano ba da ilahin Abdullahi ibn Ubay sai Abdullahi dan Ubay dan sannan al-Ummat ku shugaban mina da kai shi kuma sai ya aika wa tashin na ko ba annabi ya yi nasu kada ku bar garin ku da in muhurinku wallahi ya aka kore ku daga banin na garin ku da na har jami'ar masu samun jamuwar biyu ku kan kowa ɗaya ba ɗaya in an yace ku wallahi za mu gamshe ku kar ku yadda ku bar garin ku sai kuke zaman ku a cikin garin ku mina da zuwa da kun ga kin ta ba har sa wani da biyu kamar wani su ko sai zo tsaye garin kwana 20 da ba shiga ba shiga annabi ya da aka kwana ashirin aka kwana ashirin ba wanda yake wani shekarar sai Allah ce a sai a tsar a tsar da yake a sai a tsar da gwamnati in sun ga abuwa na bayan gari dip to za su leko sai su ga mina ne sai su ga da nan da shine abincin su shine aka yankewa wani wuri kuma saboda ana sauri sai a kunna wuta sai a kunna wuta a yi buru sai a tayar da shi inda sai mu gina sai a kunna wuta to da kuma ga wannan mala'in da kuka buɗe gani duka da kuma a zaka sa wannan ka aka kwana daga mutu a wannan ka wannan ka salamin ne a gada ne aka kuko ne karke na dabbobin za a bakanta ba ciki don su hito su buɗe su hito a yaki ko a gina kuma da aka buɗe garin aka kai matsaya an yarjejeniya dukkan ɗaki uku mana gida uku fi ba iya waye duk mutanen gida uku su ɗauki abin da suka buƙata a cikin raƙumi guda wannan raƙumi shi kaɗai an gaba guda masu yauda wani duk gida uku gida uku gaba ɗai to su ɗauki abin da su ɗauka su yi kayan raƙumi guda in ne raƙumi ya ɗauki kayan gida uku wani suka zo to sauran abin da ya gina musulmi duk abin da yake yiwa gare su yin malin na dukiya abin da yawan shaka to ganima ce ga ɗakin dukiyar musulmi fa'ar da malira fa'ar da malira ya mazana ya koyi ƙabilan balin gano sashen su ya koma ƙafashen wasu kuma su koma ƙafar haibala su waɗanda suka yi haifar da suwa ya fi yau zamanin annabi su ga waɗanda suka shan yaƙi zai fito amma sai zamanin sai ji gobe a wasu kuma suka yi garin aki kuma sun yaƙi zai fito da baya suka tsaye sai Allah ya saka da wannan sura sun ga yaƙi a cikin hukuncin hukuncin da za a wasu yanzu Allah ta tafa da layi a cikin rawati abin da cikin zambayi wa maka da kafin tafa Allah ya karkace Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba wa huwa al-aziz Allah shine gwanin sarki al-hakim mai hikima fi mulki a cikin iko ne wa kudi da aiki ne
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول العصر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم وقولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يضربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألباب هو الذي Allah shi ne sarkin ba a harin da mutum da kawai sarkin da kuma kuma kafiran nuna da shiga ruwan kusa su da kwanin zanen ƙabilar kwanin zanen إنما أرده رمضان كذا ألا يكون من المدينة كأنه مدينة أي من ديار مجموعة من مدينة مجموعة لأول الحشر وربما لم تعرف الكلام في الحشر الأول تعرف فرقون وشر من المدينة أكتار فأقل المدينة إلى هيبالا وكل كتير من هيبالا فأرده الأمر من هيبالا سيدي أمر يقول له بسم الله إلى هليبة يقول له كتير من هيبالا wanda wanda shani suka isko ɗan uwan su can gare shan. Wafi ranar zamani a ƙarshen zamani ta fi na wata za ta zo wata shirin ta tattaro ta kuma mashin ruwa da ruwa da yana shi ne taro na biyu ruwan da fi Allah shi ne wannan a harkar ne ko da ku da a wannan shi wannan taron ranar da aka tattara kabilar banu ƙurai za aka yanka su da kuma rana ta ruwar da a tara kwanar kiyama ma zaman sun an ya rubu su musulmi ba ku da sau an ya rubu yahudawa za su daga wannan gari na su sun baro shan sun zo sun zo sun gina gari a madina yanzu saboda sun annabi ƙarshen zamani amma da suka yi hazara annabi ƙarshen zamanin sai Allah ya sa suka koma a koro su koma inda suka yi ba tare da fa'ida ba saboda sun ga wannan ba annabin ba ba yahude bane ba ba tsari sai kuka ce ai kun wanda aka ce kai ke ba ba ce balarabe ba ne ba haka ce ku gaggata ba amma duk alamomin da aka buƙatar su mu sargare shi waɗannan suna da son annan hukumar yahudawa hukumar gina sajin su da katangin ne ma ne aka za ta kange hukumar layi daga ƙasa ta Allah kamar haka ce kuma suna da alamomin jiragen kusan mara za ta wata kayan Allah فأكل من الله تعالى كل يوم أي أمر من أباد الله كل يوم وأباد من أباد يوم أي أمر لا تكون فإن تفعل نقول لم يحلم بالهم فإن لم يكون كفر وعي وغضب فيهم إمامهم الغربة تعالى جمع زوجتا أشكرك الثالث غضب الله في قلوبهم الغربة الله جمع هذا من أشكرك التوبة da kashe shugabanka shi ne ka abu ɗan ashirin wannan ranar da musamma wa aiki wani kashe shi ka abu shi kuma ranar sallar ma ya aika muhammadu da musamman da muhammadu da musamman mutumin madina annabi ya aike shi dan ya ce manni bika abin da ashirin wa zai man tsaye wa zai tsaya nan ga kashewar ka abu ɗan ashirin sai shi muhammad amma sama ta wuce ni to sai ya samu abokin tafiya kuma ta wuce shi ka da ashirin shi wani sai muhammad amma sama ta wuce ya ce ni a bani da shi ana wa'ala sai ce in kashe shi a nuna wuce mashi ƙwararki bayan ya yi sai da wajen maza'ala sai ce mashi in na tamuri ne tun da yaƙi ɗan yaudara ne a bani izini in saki baki dukkan maganin haɗi a ce ba da yi da yi ba don wanda in na yi ta ita kalmar zai ji daɗi ga rayuwa sai man zama sama sama ya ce mashi an ba ka dama sai duk abin da ka haɗi an ba ka dama ka wani mutum dai a mutum zuciyarka ma dama ma turke mutum inda ka imani sai ya kawai gaba da ashirin sai ce mashi ya ce mashi ne ya da kai muhammadu muhammadu sai ya ce mashi an da fara bana ai mai gidanmu Thank you. anna sahiba na mai gidan mu cewa da annabi yukan lafa ladil arwani yana yana tsora mun cewa mu kawo haraji yana neman haraji gare mu an san yi bani sha'a ni fa ina son ka bani bashi wani abu wani biya haraji wa huta sai shi ka abubuwan ashirar sai da biya ma'ana ya ji daɗi saboda matsala ta da cikin musulmi wato dai ana tsora haraji musulmi zan kawo nasarar mannan wallahi sai ka zarge shi sai ce mishi ala sai ce ma a fi amin mun mun riga mun shiga cewa da mun illa an nasbira ba abin da wajen gare mu sai dai mu yaƙi sai mu kira ni zai biyo baya ya hakuri bina bai kamata gare mu ba mu bashi dai saboda ɗaya ya tsora mun halashi a tunisini fakat ni ne ka bani bashi in ta da yara da aka azumi sai ya ce mashi to ba ni shingina sai ya to me kake so ba ka shingina sai ce ko ka bani matar ka zama jingina in yanzu a baka bashi sai ce mashi yanzu duka sai nake mali irin ka da kake da kyau la turhamu min wani musa'u ba a ba jingina mata la ka ila biyu wannan magana wata kai tsamin an mato da magana kan kowa kyau za a haɗa kan kowa shan turare mai ƙarshi karba turhamu musa'u ne turhamu musa'u ne kai aka baka jingina mata bayan mun biya mun dawo da su su kasa zama da kuce mu da kazambai haka ba ta yiwuwa kai da ka bani jingina sai ce to ina hannun wani zaka to ka bani jinginan ɗanka ya ce kuma wannan abin waɗi ne gare ni ai mai gani ne nake wajen zama cikin mutane a ce inda baka baban ga ya bada kai jingina ya bada kai jingina kuma wannan ma bai daidai ba a ce mun ba jingina ko ya zo a ban bashi amma in kana so an ɗaure maka jam'i in ba ka rigar fulke na ba shi a jingina da takobi na sai ce ya yasa ka zo da sai ce ka zo da rigar fulken ka zo da takobin to sai ya dawo madina wurin tattalin arziki wata hanya a arzikin sai tattalin ɗaukar rigar fulke zai zai gida wata ne da takobi kaga an bar irin ya ɗauki makami alhali ya ci da jami'a ya zama wurin abubuwan ashirar cikin gari ƙarna da ko da ya zama abu ya yi barci sai ya ƙarfafa gida ya kulle gida ne gwamnatin yana bisa da ne alifin lamu sai ya hau ya ya saka wata ƙarar da ba sai ƙarfafa ne ta ga tsakin da yake kayan mutum mata ta kuma abokan yashi cece mashi kada ka ci amsa kiran mai kyau wanda kira da ake gaba kyan albarka ba ne ina jin bakini ta da rasu daga muryar wanda mai kwarfafa gida wanda ya kwarfafa na gida sai ce masa a'a wanda aboki na ne mutumin madina ina jin daɗi yana ɓacin muhammad wanda muhammad ne ya tsora mai harashi cewa ta kawo ta dukiya sai ya bayyana neman in bashi bashi sani da mijin jina wa haƙar a tsari ga shi ya kawar da gani ke gudu ƙarƙarar jimina ce mai bada da goma ainihin zan yi tagare shi sai hato alhali shi shi muhammadun muhammadu da yana cikin gudu sai ka abin a shafi ya ce sai ke na an gane inda da kira fana raba hu da zai sai muhammadun muhammadu sai ya ce gudu ya sako jiya sai takwamin bai dace ba fasaha sai kara ka tuna ni a kuma sai ke wallahi muke Allah ya kashe ni maslamata muhammad dan maslama ya zama karka fara da baba ko da zai shiga gidan kabu da ya bude da ya kai daga tanga sai buɗe koma ya mutu fara inda kai da ya buɗe koma ya shiga to da ya shiga shi ne shi na ko ya kuma shiga sai dawo kulle koma don kuma an kawo da shi ba zai shiga gidan don kada wani ya kawo ɗauki faƙali sai ce ka tana ni ka kalmi wallahi muhammadu bin musulman da ya kashe ni wata hafa sai ya kashe wani tuma ya ƙara koyewa yana tsoron da kashe wata ta fata ko kudu fi jami'in minar bai ta kuma wani ɓangare cikin ɗaki harakatar sai da ƙara jin motsawa ta cikin ruwa sai ya ƙara kai tsara cikin wata ruwa ya ƙara tsara ya ƙara tsara wani har ya tabbatar da ka abun nan a shauka da ya mutu ya dace mai kai a wata alaƙi a halaɗi ya sanya cikin sutura ta yin minti cikin cikin sutura ne wanda zala fari hangi mutu ya farko yana murna da mutane yana gaugawa ne mai kuli da kuli wajen gaugawa ya kai wajen annabi wanda sai sun mara sai ya manta inda ya azuta ne alaƙi ba da lokacin da ya zo ya koma da kada alin alifai ya ɗau ƙasa ya tarje saboda ya kauce da inda alƙali sai ƙafa da tukkan sam ya yi na kuma fasare hannu sai zama yana gaugawa har ya kai wajen alifar wata ruwaya cewa kunu sun ga gari mataimaki ne ya goyo shi sun ga kano hanya hasan ga jawo da suna كفار القادم قاله سيأتي مصر كفلت عدو الله كاكش مطيع الله فقدوا كفلت عدو الله يأتي ما أدنى ما كش مطيع الله قال كان كأبو من الأشرف لا تورش أما هل يكون قوة تاتاكل ومسا هل نبي كما قال يا شيخ قوة تاكل baya shi da kawai sai annabi ya saita da yanda masu tsori ka saita ya yi tori ya sha wannan mai kifar ta warke ta warke nan take abdul ka'adin to lokacin da mutuwar ka'abunan ashari tabbayin daga kabilar banu nalim kazaba lamun fi gurin da muri jami'ar al'umma sai Allah ya ji wani rikita cikin bukatar sauran mudawa don shi ne jagoran shi ne mai karɓar gudunmawa cikin ƙasashen yana kawo su lokacin da manzo Allah ya kore saura minan Madina daga garin Madina sai sun ga ta baki daya wani haka ba ruwan ja ya bada sashen sai ya bada lokacin zamanin sai yi umar sai sai yi umar ya tara ya ce masu ba ni son ganin ku kusa da ni ta kuma daga ibada la la zan kuce la wannan wannan wani kitabin sai kuka tsawa da littafi na ƙarya alam da zai gaba Allah ta zama Allah ko Allah mun cewa wai annabi ne ya tafi da shi haibara a cikin garin da mala har ya kuma ranar kiyama annabi bai mutu ya ga cewa har tashi a kiyama sai sai yin wariyar da ya tiba wanda kuma wanda ya ta ne sai ga wannan takarda an mata fitar irin sa fitar ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa ya gaggata su a cikin wannan kusan na ƙarya shi tarihi ko amma sai sai ne wani ko amma ai akwai jin adiba da jin a gani fai har ka ji mu kike mutu sai ga wanda ya rubuta littafin a wannan wasiƙa ikira mun ta Abu Jali shi ko ikira mun ta Abu Jali nin ku tabi da ku yana daga cikin mabutan Allah sallallahu alaihi wasallam anniran amma a ƙarshe هو ما أسلم شيء ما مسلم إلا شيء ما مكة كيف أكيد فتح مكة وانت تفكر ده أنا يا شيخ لو كنت أنا موجود لو كنت نشك مدينة لو كنت يوم ولا يوم أو كشيء سيف شمرو كل أيا كم يا الله wannan ba takardar annabi ce yake da mutum haƙƙan yin furta da mutum gaskiya ne gaskiya ma marubuta a ƙasar annabi ne amma bayan mutum makkata shi a wani da shi ko wannan takarda an da kuma farkon ya farkon ya yake da maganin mutum ba ka za ku sayan ƙarya a yanzu kuma ta kuma mutum wanda muka zata muka ƙarya an gano ku ni ina tuna yawan ƙara na kuma mutum ranar da annabi ce in kun yi kamar haibar da gare haibata haibara ma za ta da ƙone mu za ku yi sai suka ce cin ka bi mutum yin ajiyar ƙasiru wannan kareya ce mun ka samu daga awon ƙasashewa a lafi sai sai yin wani ce da ko kusa sun yi ƙarya waɗannan wani sai yin wani yanki ya ƙoro da da gare haibara shi Allah ka ba labarin ce yi wani kuna mugan suna rubuta ɗakunan su da ainihin da hannun wayin mu'minina da hannun masu imani duk wani wani kuka duk wani gambu duk wani abu wanda kuka ko mai kyau mai ado mai kudin doka sun kwalkwale shi kun kwanje kun dora ga al'umma ba ta bin ya kusa misali masu lura ana kira da masu imani da ku lura da wannan alamun da gudana da kwayoyin zawa da suka warware alƙawarin da kanin annabi da annabi lamma ya isu milan ya da kuka yanke kauna daga samun gudunmuwa كانوا يأخذون بيوتهم سيكون ربه آكل في أيديهم لعنه حسنا لم جاي حاسدا أن يم أن يتملكها المسلمون كان سبب مسلمين آكل لا يعلم بعدهم بايعوا وإن المؤمنين سنا أنا ربه آكل لعنه والإيمان يمرب المسلمون رسول مسلمين سنا ربه أجنة كيفتين ومن يولبون السلمة سنا ربه فاتمنوا بالمولاء لو أن بيان يقول المسلمين يقول الله
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لأخذهم في الدنيا وهم في الآخرة لهم النار ولولا فأنا Allah ya riga ya rubuta fi ummul kitabi a cikin lawan makon cewa ku waɗanda yahudawa za a kore su sai an kore su ba don an rubuta cewa an waje fita musu da gari ba ruwa waɗanda gari la azzabahu wallahi da amur Allah ya fita a rasulina fil qadl da kida wa tsawon yi cewa kama ta ila kurai zaba kamar yadda ka kurai da wannan ilahi da azabun ne amma dai azabar wuta tana biyo kuma da kiramin lahira
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك ولا أمر جاء القرآن قبيلا لكن يقول القانون جمال الملك دائما شاء الله كما رحمن ساء الله ورسول رحمن ساء الله يقول كم ساء الله تاني وساء الله وهكا ساء الله ساء مع النبي ساء مع النبي ساء مع الله ومن شاكي الله ثم تكون ساء الله فإن الله شيء الله شديد العقاب يوزن الله يقول الأبامة
ما طلبتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليجزي الفاسقين هكذا ترى أجل يكون المؤمنون كفتاه من ليلة أن يهرس هذا الجنة فمتى يقول ظلم لنا فهذا الخلق يكون كلي وما كذلك أو تركتموها farko da gandama kuma da wani ƙa'i masar tsaye alaƙa duniya da kusoshin da ku zare ba wa izinin layi Allah ne ya izini ai hanyar ku Allah ya ba ku ganin dama da ma amar rasulu da ma na sama sama ya umarni da ƙarin da yiri a kai a rinka tsarin da gandun shakka ba nan ko sashen kuma da gandun to wani yana yi wa ai ɓannar dukiya an ba shi da koko bai halitta a ɓata dukiya da Allah ya ce ai ya izini a nan sun wanci cewa sun waɗancan mutane sun danganta mu Allah abin da bai kamata da Allah da cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da abokin tarayya a cewa Allah yana da abokin da abokin tarayya yake da faran dabino ko kuma kowane dabino duk abin da ya auku a kullum ma ƙalin ya auku don ya abba kullum ma kan ya min tamallukin mutunci duk abin da aka yanke kauna daga mutunci su mallaka da mu gare shi to ya halatta a bata wani abu daga dukiyoyin kagurai wa ma raja abin da ko kuka dawo wa ma raja abin da kuka dawo wa ma raja abin da kuka fata an yi kalahu ne wa kuka da wasu ya juzu an yi kauna ya halatta ruwan lakushi وليرضي الله Allah ya ba da umarni a tsari da gangan wannan gane a kunna da wasu da gangan wuta don Allah ya kunyata yurdi a kunyata a jinkirin ainihin ilmi da kada cikin yankewa a kunyata alfasi na fasi a yahuda kuma yanda lamma atara mu lokacin da kuka bijira lamma atara mu kada ashajari lokacin da kuka bijira mai yankan wuta fa aballahu fa aballahu لأن هذا كتبه يمكن هذا يمكن نبيل هذا ومن نبيل رسول الله وشبه أكون يا بغاني إذا أنتم كبرنا تشين جدا بسمون جديدا جياكي ما أسال جميلين كبرنا دولنا إن كنت كهتو متعنى أن نبيل صلى الله عليه وسلم في مثل وعلى تنجاز جهاز وانتقاط روزي سوف تنظرنا وسيدنا نبيل كبرنا
وما فما أردتم عليه من خير الملائكة ولكن الله يسلك رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما فعل لنا أبين ألا يبادش من خيرنا أبين كلا خيره جميلة لك تشير ما تعود كلام الله ما ظنوا بكين إيجاده أبين أكبر ما لهذا الله جميلة كلام abin da Allah ya bayar alaƙi ne ga mazonin minhum na banin zalim na zafi ga la'imin an sauke bana a cikin labarin ganima a rafi kuni muslim banin zalim wata a kawo da kalima ko da zalim. Mazana sama sama ya ce, ya fi mutanen Madina in kun ga dama in kuna so ku tarayya da mutanen Madina a Makka. cikin zuciyoyinku da kidan dakinku sai gani mata kuma tarayya da ku a cikin ganuwa to an ba ku ba sai kun hakan ta yi bayyana to kun tarayya da ku a cikin zaman gari da cikin zuciyar ganuwa dan kuma kun ga dama to ku alamun malik ku ku wanzu ga abin da kuka mallaka cikin madina da gina zagon ita ko ganima ta zama ga mutanen madina su ɗauki ganima su dan ko kuma gana ma da wanda bai da gida ya gida wanda bai da kayan yaki da kayan yaki waɗanda suka wanzu a cikin gida da cikin mutanen madina ba da wani waɗanda za a cikin ganima yanzu waɗanda ba su da komi sai mutanen madina sun gace ya annabin Allah kuma har na harin mu muna iya kare gida da jin musamman mutanen makka yawaran jaridatan mu gina wata bin dakura muna iya suke matan mu idan ki zaɓin sun idda kullum a jirgin wata mace ta ga sanar wata hannu hajjirin ɗan makka ya aure kuma mu ban masu gani masu su gama duba a jirgin jami'ar ba za su fata mutum a sosai wannan aya ta kifanta su da kira rasu kamar zagayen da gona ne an ce ɗayan biyu ko su ɗauki ko su tarayya da mutanen maka a gina dafin su su tarayya ko cikin wata gari masu yaƙi tun nan abin da aka samu ba tare da kai hari ba na annabi ne sallallahu alaihi wa sallam da shi kuma sai annabi ya ba su ko kuma mu mutanen makka da ba su da gidaje ba su da kafofa ba su da ba su da dawaki a ban masa kafinta in lafa kuma samu makamashi ko kuma ku tarayya da ku amma ku tarayya su cikin gida da jiro sai kuma ka ce mu gina musu gidajen sabbi mu sakan musu matan musu aura sannan kuma mu wasu daga nima su gama da bayan yayi da to shine sai Allah so ka da aya suna kira Allah ya ce lalle mutanen Madina yudiru suna zakan mutanen Makka ala annatin mutakanin walau kana min mutasukan ko da suna da bukatar asar dukkan ya suna son zuciya amma sun wasu zuciyarsu ga mutanen makka sun ban matanku ga mutanen makka sun magarinku ga mutanen makka da Allah kira su wannan kaza Allah saukar da wa ma fa Allah abin da Allah ya fara Allah ya sun diga gonan minhum ne kabila ko mun koyar fa ma awjabtu da abin da makai hali alai akai wannan hainin na dawaci wala rikabin ko kuma karamka walakin Allah amma dai a sani Allah Allah ya sallama shi ka fara dama duk da wannan alaman ya sha ga wanda ya dama kamar yadda Allah ya ba da nasara akan akan banu Qurayza aka ba da nasara akan banu Nabi Allah yana taimakon man ya sha wanda ya dama wallahu Allah qadiru wa yakun ala kulli shay'in qadir qawmi
صدق الله العظيم
fatan kasuwa lafiya. Don Allah ma da yana neman ƙarin bayani a kan waɗannan ayoyi guda biyu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ya jirka wakiman sa'awa. Ko wanda ka kwanan sa'ada.
su ɗana ayoyi suna da shi ayoyi da malamai suke kai kawo a cikin ma'anarsu. Suna kai kawo a cikin ma'anar ɗana ayoyi. alam yujidka yatiman Allah ba ya samar da kai maraya ba amma an sa da kai lokacin ba ka an wata kana maraya ta'awa ka abin da uba ka yi faɗa na gatarci ya Allah ya tsaya ya wacce ci uba ya yi maka ya gaba wani maka a'ilar tsawalar kuma ya same ya samar da kai ba bisa annabta ba fa hadaka ya shirya da kai ga tabbacin annabta annabta ba a damta ma annabta ba amma ana damta maka annabta wannan da daga cikin matsalolin ce ba abin da zama mai suke kai da kawo ta cikin aya suke da wuyan ma'ana ga yau hadisin mazala ko kuma mai cewa kullu nabiyyan arifan bin nubuwati wa adamu bainal mar'i wa dini na zama annabin Allah kuma ina ganin cewa ni annabin Allah ne alhali annabin Adamu yana tsakanin laka da ruwa ma'ana ba a ɗan laka da albarin Adam ba ba a ɗan wani laka da albarin Adam ba ba a da aka wannan aya sai a fata daga cikin ayoyin da suke cikin masu ruwan ma'ana wanda ya amince a ce wallahi alamu Allah shi da nan saboda idan an tafi ka gano ma'anarta to ya zaka da waɗanda jijiyar waɗanda ce annabin ya ce shi annabin Allah ne tun ba adamu ba ruwan laka ira adamu kuma ba kasar laka adamu to an ce kuma wajen ka zallan kuma ne wajen ka a'ilan ku adamu don haka waɗannan aron kuma shi mun fata da kuma wannan aron Allah shi ake kuma abin da ya
Allah ta sa da alƙawari ya ƙara masa riba za a yi samun kwanzon da kuma ya ƙara ma lafiya ya rufa ma iyalin kwanzon. Wanda da fatan ka sha ruwa na kura. Za ku kuma da ina tambaya a kan salatin jawhara. Wani salati ne ake kira salatin jawhara?
to salatin zuwa da kalamu wani salati ne wanda saboda matsayi ne da martaba ta yi ba a kan sai da Allah saboda idan aka kai da jawhara idan aka kai jawhara ta bakwai ba za mu kuma kuma zai hana ko ina kan hankalin ta ba wani kuma ta kuma ta jawhara da kalamu duk da aka kai jawhara idan ba a wannan ba a kan zara idan mutum ya karanta ta da alwala ya kan shawar hada sarakun da kinan mazalar kuma kuma yana hada shawar wannan yana daga cikin abin da ke girgiza hankulan wasu na cewa su ai annabi ya riga ya rabu to amma a irin ta su fahimta da shi kuma bambanci hadisin daga cewa mazalar sarkuwa ya ce man ra'ani fil mazali fa sai ra'ani fil yakalaki duk wanda ya mafarki na ya ganni na cikin wani to zai ganni a kwance to nan ma'ana idan an shaba da kiyama ne za a ganin annabi to ai tahsilul hasil ba ta iya cikin haɗu wani hadisi nan da ma'ana da kiyama ai za a haɗu ko wani ba annabi ya zai haɗu al'umma kun ma cikin gawari za a kwanta hudu a ce ma ka kuma fi haɗu da jinsu me za ka ce game da wannan mutum cewa da annabi ya zai ko wani mutum daga cewa da kuma annabi muhammadu sai an halarta da annabi cikin gawari ne an ce me za ka ce game da wannan in ya ɗige shi ta abuwa da biyu shi ne annabi na sannan a ce mashi nan na wata abu a da ila wuce na ila a duniya ku yau ka kwanta kai bacci irin kwanan an zo da amarya wanda ba mai tafi shi kuma da tsoron mutane da yau wanda ko ya ɗige mai zala ko kuma ya ce to a kuma kama ƙarin na ina faɗin irin yadda biyu mutane suna cewa wai ana cewa muhammadu wai mu zo Allah ne shi ke nan sai haka nan kayan da aka ce wani za ka ce game da wani ke bai sani ba to hukuncin munafiki mai cewa ya faɗa wa mutane da wani da hukuncin gayin da ke cewa bai san kowa da ba to sai a kai mai bugu a ce mai la da raita wa la da raita kada Allah ya sa ka kuma kada Allah ya sa ka kuma sai a kai mai bugu da guduma sai ya narke ya ɗauka cikin ƙasa da a mai shi a tattara shi a buɗe mai taga da rashin wuta wannan cewa manzo Allah da ya ce wanda ya mafarki na a nan duniya zai ganni a farko ana nufin kafin mutuwa ya Allah ga ba a da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan sai ke wani sai na biyu maza Allah sallallahu ranar garin Ibrahim Allah ya ce musu wa alman arsalna qablaka min rusuliya aj'alna min duni rahman alihata qubur ya rasulullah ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka a fahimta ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka shi waɗanda da an ka ce tambaya waɗanda a aiko su gabani ne shi ne so da kuma wasu ba idan kone gawa bai tambaya ko masu rai zai tambaya ita mutum ba ka yi amsa don haka amsa ta dole an san mai rai za a tambaya don da haka ce a tambayi gawa ko ba fa iya cikin tambayi don haka amma amsa za a tambaye ko in zai yiwu a ga annabawa har annabi ya tambaye su a daren isra'i kuma wannan da su ne isra'i ko ni mutum ya kiyaye na tara annaba ya tabbatar da misalar kautama sai ya tabbatar da cewa annabin ya ga annabi Musa ya karɓo sallah harkun ya ce ka koma a rage ya koma a garbi har ta koma biyar shi annabi Musa Musa na ne wanda ya taɓa rufa ko ko ba shi bane idan shi ne to ya an kai ruwa ka Musa mai da a gani sannan Allah subhanahu wa ta'ala bai ce bai ƙara duka ba wanda muke yi ba bai ce sai ranar alƙiyama da ƙara ba a'a ka'ida ce wacce ya ga dama sannan aya daga cewa wa'adu wa'uyi na mauta ga annabi isa ayin sata zari annabi isa yana rayar da matattu da izinin lahi da izinin allah shi waɗanda annabi isa ta kun mutu ko ba mutu ba idan kun taɓa mutuwa allah ya tabbatar da cewa suna tashi an mutu mutu rai to ne ba mamakin a cewa an ga annabi muhammadu masu ƙarƙarin kore wannan ganin annabi muhammadu ɗayan biyu wa'in ma dai a turu da hantan masu cewa ko an karɓa yi kuma annabi Muhammadu za a kai jami'ai ɗauke wani ko kuma a sauya darajar annabi Muhammadu ba na uku ba su daga cikin ɗaukar hujjoji mu gani ba mai kyau ko dai a sauya darajar annabi a ce mutum ne kamar kowa amma har wasu can ga annaba an yabi da an ganin su an yabi da annabi Muhammadu ya ga annabi Musa to zai ku ra'i ya ci a ga sallar Qur'ani wannan kenan sannan kuma cewa tabbata ganin mai yau hadisai sun inganta waɗanda aka kuta hadisai sun inganta na ganin mai Allah sama kuma waɗanda aka wanda maza Allah sama kuma ya gani masu kawowa aikin hajji annabi Muhammad ya ga annabi Muhammad ya zo aikin hajji ya ga annabi Muhammad ya zo aikin hajji waɗanda duka an ba su da kuma annabi Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yace mara an tuni ya kawo ba sai ya mara an tuni mara ba sai ya ran tuni ya kawo aikin wanda ya mafarki na zai ga na farki aikin albishiri ne ga wannan mafarki a wani sai hadisi ne kuma mace cewa mara an tuni mara ne ba sai ya ran haka duk wanda ya mafarki na ya ga na mun abin ba mu to hakika ne wannan sai abin da kan kamar kan ba ni gudu cewa an sani annabi Muhammadu yana cikin sifa da kamala da haiba da kurjini sai ka ganshi ba haka ba to annabin ne ka gani amma kake da wata matsala cikin addinin ka aka yi ba wa abin da ka gyara misali annabi Muhammadu ba na yi sai ka gane bakin mutum to kaga annabin ne amma ka ga bakin don haka kai adda wata sifa ka adda wani kuduri mai matsala a cikin zuciyarka ka ake neman ka gyara a gaban kuduri dama mafarki annabi yana zuwa ya zama ba idan ta kike ne mafarki ba na shi annabi ba ya zuwa an zo ai ma wa annabi farki ya wuce mutuwa ta kike ne
Shiga fata mana wanda za ta duka ta goma ta kuku.
Ba za a yi azumin bana wannan yanzu ya Allah ta riga wace shi ke sa koma ran kowace yau da an gani da guda a ba da gobe da guda har a kare saboda ya ce ku da mata shi ko wanda ne ku shi na ka ta jama'a ba ku
Allah ta tsara alƙali. Yana da yi Allah shi kan mana a wurin gaba. Ana ba su da neman addu'a